بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينقوى ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kada tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna 26 ga watan zulhijja hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 22 ga watan 6 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na goma sha tara a cikin wannan littafi na al'aqidatu tahawiyya wallafar babban malami al-imam Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salama at-Tahawi Allah madaukakin sarki mishi rahama a wannan masallaci mai albarka anan masallacin da ke nan unguwar Raji Quarters anan cikin garin Bauchi satin da ya wuce mun tsaya kan lamba ta 43 inda malam yake mana bayani cewa wa kazalika af'aluhum fima alima minhum an yaf'alu wa kullum muyassarun lima khuliqa lah wal a'malu bil khawatim was sa'idu man sa'ida bi qada'i llah wash shaqiyyu man shaqiya bi qada'i llah malan yayi mana bayani akan cewa dukkanin ayyukan da bayi suke aikatawa Allah yana sane da shi kuma kowa an sauwaƙe masa aikin da zai yi domin ya sama aljanna ko kuma makomansa ta wuta sannan kuma ayyuka abinda Allah ke dubawa shine abinda mutum ya cika a kai mai rabo shine wadda ya dace da ƙaddaran Allah wadda ko ya taɓe shine wadda ya taɓe har a cikin abinda Allah ya ƙaddara Allah ka sa muna da rabo ka tsare mu da taɓewa za mu tashi kan lamba ta 44 malam yake cewa wa aslul qadari sirrullahi ta'ala fi khalqihi malam yace ita kaddara asalinta sirri ne na Allah madaukakin sarki a cikin halittunsa lam yattali ala zalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal babu wani cikin wato halittun Allah wadda yake da ikon ya leƙo abinda Allah maɗaukakin sarki ya ɓoye na ƙaddara sawa'un wannan mala'ika ne cikin makusanta Ubangiji ko kuma annabi ne da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi ita kaddara a kaddara rayuwar mutum me zai faru da shi me zai faru da wani yaushe kaza zai faru yaushe kaza zai faru wannan sirri ne na Allah maɗaukakin sarki da ya ɓoye shi a karan kansa babu wani cikin halittun Allah sawa'un cikin mala'iku ne ko cikin annabawa wadda yake da ikon ya leƙa ya leƙo abin da Allah ya ɓoye da kaddara babu wani wanda yake da dama akan haka don sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yana cewa alƙadaru sirrullahi ta'ala fala nakshifu kaddara sirri ne na Allah maɗaukakin sarki kar mu yunkura mu ce lallai lallai dolen dole sai mun gano abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɓoye da sirri domin ba wanda zai iya yin haka duk ƙoƙarin mutum ba zai yi haka ba saboda haka kaddara malam ya ce asalinta sirri ne na ubangiji dangane da halittunsa babu wani cikin mala'iku ko cikin annabawa ko manzanni wadda Allah subhanahu wata'ala ya ba shi daman ya leƙa ya leƙo abin da Allah ya ɓoye na kaddara babu wannan daga babu wadda ya sani ko cikin mala'iku ko cikin annabawa ba wadda ya san shi me zai same shi me aka rubuta mishi a kaddaransa ballantana kuma kaddaran waninsa kamar da Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum Allah ta'ala ya ce ka ce da su ni ba farau bane cikin manzanni ma'ana ba a kaina Allah subhanahu ta'ala ya fara aiko manzanni ba a duniya sannan Allah ya ce wa ma wala adi kul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wala adri ma yuf'alu bi wala bikum ban san me zai faru da ni ba hakanan kuma ban san me zai faru da ku ba ban san me Allah ya tsara a kaddara ta ba ballantana ku haka ni ban san me Allah ya tsara min a tawa kaddaran ba kuma ban san me Allah subhanahu wata'ala ya tsara muku a taku kaddarorin ba saboda haka Allah madaukakin sarki ya boye wannan sirri illa iyaka aqidar musulmi nagartacce ahlus sunna shine yana yin imani da cewa duk abin da Allah ya halicce shi ya halicce shi da kaddaransa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗi a cikin alkur'ani mai girma da ya ce inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar Allah yana cewa lallai tabbas inna kulla shay'in lallai tabbas mu dukkanin wani abu duk wani abin da muka halicce shi a duniyan nan khalaqnahu bi qadar mun halicce shi ne da kaddaransa wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar al'amarinmu kuma mu zantar da abin da muka ga dama akan wadda muka ga dama a lokacin da muka ga dama bai kasance ba face kamar kyaftawan ido ne duk abin da Allah ya ga dama ya zartar akan wani cikin halittunsa ko wani cikin bayinsa Allah ya ce babu wahala a ciki abin bai wuce kamar kyaftawan ido ba wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar abin bai wuce kamar kyaftawan ido ba sannan Allah maɗaukakin sarki yana cewa tabarakan ladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira alladhi lahu mulku as-samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira Allah shine ya halicci dukkan komai sannan ya kaddara rayuwarsa da komai nashi kaddarawa ya tsara dukkanin abinda Allah madaukakin sarki yake so ya wakana da dukkan halittunsa alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum duk abinda Allah madaukakin sarki ya halice shi ya halice shi ne da kaddara kuma duk abinda ya faru to ya faru ne bisa kaddarawan ubangiji babu wani abu wadda ya tsallake abin da Allah ya kaddara sawa'un abu ne wadda ya faru da bayi ko wadda ya faru daga bayi ma'ana wadda ya faru da bayi abu na kaddara alheri arziki wani abu na jin daɗi ko kuma wani abu na rashin daɗi rashin lafiya talauci ko na abu makamancin haka ko wanda zai faru daga bayi ma'ana abin da su bayin za su aikata sallah azumi zakka hajji sadaka biyayyen iyaye ayyukan alheri da ayyukan ibada ko ayyukan banza zina sata ƙarya zam duk abin da bawa ya aikata mai kyau ko mara kyau ko abin da ya samu bawa mai kyau ko mara kyau ya faru ne da kaddarawan ubangiji ya faru ne da kaddarawan ubangiji illa iyaka kamar yadda al-imam ibnu abil izz hanafi ya kawo a cikin sharhin da ya wannan littafi na aqidatu bahawiyya yayi dogon jawabi cewa dan Allah ya kaddara kafiri yayi kafirci ba shi ke nuna kuma ya yadda da kafircinsa ba muna fahimta ku ba shi ke nuna ya yadda da kafircinsa ba eh shine ce fa yasha'uhu kaunan wala yardahu dinan a bisa kaddara wanda yayi Allah ne ya ga dama ya kaddara kafiri yayi kafirci amma ai bai yadda a riƙe kafirci a matsayin addini ba dan Allah ya faɗa a cikin alkur'ani cewa in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum sai ce wala yarda li'ibadihi al-kufra Allah bai yadda bayansa su yi kafirci ba Allah ya ce in ma kun kafirce ma Allah kun butulce ma Allah to Allah ya wadatu ga ku ba abin da zai samu Allah dan ba ku bi shi ba amma Allah ya ce wala yarda li'ibadihi al-kufra Allah bai yadda da bayinsa su yi kafirci ba bai yarda musu kafirci ba bai yarda musu butulci ba menene abinda Allah ya ji da shi sai ce wa in tashkuru yardahu lakum abinda Allah ya ji da shi kenan in kun yi godiya ma Allah to wannan kuma Allah zai yarda muku da shi Allah ya yarda ku yi godiya amma bai yarda ku yi kafirci ba bai yarda ku yi butulci ba to saboda haka Allah shi ya tsara kafircin mai kafirci amma bai yarda da shi ba bai da kafirci ba don Allah ma ya faɗa mana cewa ai in Allah ya ga dama da kowa da kowa ya musulunta da kowa da kowa ya zama mutumin kirki ko ta lalama ko ta halin kaka dolin dole Allah yana cewa walau shi ina la'atina kulle nafsin hudaha Allah ya ce inda mun ga dama inda mun so da mun bai ma kowace rai shiryanta ma'ana da mun shiryar da kowa walakin Allah ce sai dai haƙƙal ƙaunu binni magana ta tabbata gare ni daga gare ni na tabbatar cewa la'am la'anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in Allah ya ce na riga na yi hatimi na riga na yi stamping cewa zan cika wutan jahannama da mutane da aljanu amma Allah ya ce inda na ga dama da kowa ya zama shirye da kowa ya musulunta walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama inda ubangijinka ya so la'amana man fil ard da duk mutanen da suke duniya sun imani kulluhum dukan su jami'an gaba ɗayan su Allah sai ya ce afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin yanzu kai ne zaka tilasta wa mutane sai sun imani bayan Allah bai ga daman kowa ya imani ba so ma'ana shine inda Allah ya so da sanda aka yi wa'azi aka ce a bar shirka da kowa ya bar shirka ya dawo tauhidi da sanda aka ce a bar kafirci da kowa ya bar kafirci ya dawo musulunci da sanda aka ce a bar bid'a da kowa ya bar bid'a ya dawo sunna da kowa ya bar sabon Allah ya koma biyayya ma Allah in ma ba a bi ta wa'azi ba Allah ya ce in na ga daman kowa ya musulunta don dole Allah ya ce ina da hanyar da zan bi haka Allah ya ce inna sha nunazzil alaihim minas sama'i ayatan fa zallat a'naquhum laha khadi'in Allah ya ce in muka ga dama in muka so za mu saukar musu da wata aya daga sama wadda dole dole su mika wuya dole yanzu banu Isra'ila da aka musu wa'azi suka ƙiji me Allah ya mana bayani cewa wa idna taqana al-jabala fawqahum كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون Allah ya ce da aka musu wa'azi suka ƙiji, Allah ya ce sai muka sa mala'ika ya zo ya yi ya auna, ya saizin garin ya auna girman garin sai je cicciɓo dutse wadda girman dutsen yana daidai da girman garin sai zo ya tsaye da dutsen a kansu sai annabi sai ce ku daga ido kalli sama sai ka daga ido suka ga dutsen sai ce to ku zuma atai na kun bi kowa Allah ya ce ku rike abin da aka baku da karfi ku karbi wazi kowa sai ya faɗi ya sujada kowa ya faɗi ya sujada yanzu a lokacin akwai wanda zai taurin kai saboda mai Allah ya ce ga dutsen nan sun gani kuma wa zannu annahu waqi'un bihim sun tabbatar cewa in suka motsa kaɗan dutsen na iya rigitowa a kansu shi kenan to kaga kenan Allah ya ce inda mun so kowa ya yi imani Allah ya ce ba wani abu mai wahala ba ne za mu saukar musu da wata aya daga sama wadda za su gani da idonsu wadda dole kowa ya bi wuya dole to saboda haka wannan kaddara ce ta ubangiji in kaga wani yana musulunci wani yana kafirci kaddara ce ta ubangiji sai dai kamar yadda in ba manta ba mun yi ta bayani a baya cewa ba a kafa hujja da kaddaran da Allah ya kaddara kauniya wajen saba ma Allah duk abin da kai in aka ce me yasa kai to ba za ka ce Allah ya kaddara ba tambaya shine Allah ya yarda kai Allah ya ce kai eh to sai ka yi Allah ya ce ka bari eh to sai ka bari amma baka kafa hujja da cewa ai Allah ne ya kaddara Allah ne ya ga dama in aikata kaza da kaza wannan ba hujja bace wannan baya zama hujja bai zama hujja batattu wanda ake kiransu da aljabariya su ne waɗanda suke kaddara wannan akan cewa duk abin da kaga ya faru to ya faru dai da ganin damun ubangiji kuma yarda kuma da yardan Allah da ka in kaga kafiri na kafirci kar ka zarge shi haka Allah ya kaddara masa kuma ya yarda da kafircin ne shi yasa ya bar shi to wannan batatu ne su mun ji kuma akwai a qadariyatun nifa wanda su kuma da suka tashi sai suka ce to bai kamata a jingina ma Allah mummuna abu ba maimakon ka ce Allah ya san kafiri da yi kafirci sai ka ce a'a to duk abin da kaga an yi na kafirci ko saban Allah to Allah bai san za a yi ba eh to wai su wannan su kuma sun yi kokarin wai su ture ma Allah mummuna abu ne sai zaka ce to duk abin da kaga an yi mummuna to Allah bai sani ba daka in kaga dan sara ya saru wani dan kwacen waya in kaga dan kidnapping wani wato bandit ya kashe wani to Allah bai sani ba dan bai kamata a ce Allah ya san za a yi kuma ya bar shi ba to kaga su ma kuma sai suka bata sai suka bata to mu kuma ahlus sunna abinda muke cewa shine duk abinda kaga mutun ya aikata mai kyau ko mara kyau Allah ya kaddara sannan kuma akwai mashi'ar bawa shi a karan kansa akwai interest na bawa akai shi a karan kanshi tare da cewa bawan ma ya so abu ya faru ba zai so ɗin ba sai Allah ya ga dama wa ma sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ba abin da za ku so ku so ɗin ba to sai Allah ya so ka ji abin a ranka ina so in yi kaza sai Allah ya ga dama ka ji shi a ranka wa ma sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin to amma abin kula ɗin shine duk abin da ya faru kaddaran ubangiji ne amma ba komai ne yake karkashin yardan Allah ba ma'ana ba komai ne Allah ya yarda maka ka aikata shi ba laka ba za ka ce to ai Allah ne ya kaddara kuma ka kama aikin banza ba na'am saboda haka wannan shine abinda abin da ya kamata mu kiyaye malam yace wata'ammuku wan nazaru fi zalika zari'atul khizlani zari'atul khizlani wata'ammuku wan nazaru fi zalika zari'atul khizlani wa sullamul hirmani wa darajatut tughyani فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ما لهيك تشوى والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان malin ya ce yin ta'ammuki akan haka ta'ammuki shine almubalaghatu fi talabi shay kaiwa makura wajen neman abu ka dage ka nace sai ka gano abin da aka boye to shine malin ya ce ita kaddara asalinta mu fahimci wannan nukan da kyau ita kaddara asalinta sirri ce ta Allah wadda Allah ya boye a karan kansa bai bayyana ma kowa ba cikin halittunsa sai malam ya ce dagewa da naci akan cewa dolen dole sai ka binciko wani abu daga cikin wannan kaddaran da yake sirrin ubangiji ne wadda Allah ya ɓoye a karan kansa shine at-ta'ammuk wan nazaru fi zalika da naci akan cewa dolen dole sai ka yi bincike akan menene Allah maɗaukakin sarki ya ɓoye malam ya ce zari'atul khidlan hanya ce ta taɓewa ɗani ne na taɓewa mataki ne wanda zai kai ka zuwa ga taɓewa sannan ya ce a wasullamul hirman sannan kuma ɗani ne wadda za ka hau tsani ne wadda za ka hau ya kai ka zuwa ga wato haramta maka samun rahamar Allah sannan kuma ya ce wa darajatul ɗuriyan mataki ne daraja ce step ne matakala ne da mutum zai taka ya kai shi zuwa ga ɗogoya ne wuce iyaka akan abin da Allah maɗaukakin sarki ya tsaye da shi. To malam yana nuna mana cewa mutum ya dage ya nace akan cewa dolen dole sai ya gano mai Allah ya ɓoye na kaddara. Ya ce na farko mataki ne wanda zai kai ka zuwa ga alkhizlan. الخذلان آه إمام ابن أبي الحز الحنفي يتي في مقابلة النصر تابيوا آه inda kake neman taimakon Allah kenan in ka nace ka dage dolan dole kai sai ka gano me ya kaddaran ubangiji to ba za ka samu taimakon Allah ba duk abin da ka sa a gaba tabewa za ka samu sai ce hirman kuma shine fi muqabalati zafri Allah zai haramta maka abin da kake son ka cimma din to ba za ka samu ba ba za ka samu ba din ai har abada ba kai sa ka yaye abin da Allah ya boye ba ko ba yadda za ka iya dole ka yi haƙuri sannan at-tughyan shine fi muqabalati al-istiqama maimakon ka tsayu a inda aka tsayi da kai to sai ka wuce iyaka sai zama da cewa baka da istiqama kenan menene ya ja maka wannan shine dagewa da nacewa akan cewa dole dole sai ka binciko abinda Allah madaukakin sarki ya boye malam yace fal hadara kullal hadar min zalika nazaran wa fikran wa waswasa malam yace ya kai bawan Allah kai taka tsantsan sosai akan haka game da kaddaran ubangiji kar Allah ya kaddara abu Allah ya boye abu ka zauna kana tunani ko kana wasu wasi a zuciyarka dangane da abin da Allah ya kaddara karka yaka malam yace ka kula sosai fa inna Allah ta'ala bawa ilmal qadari an anamihi domin Allah madaukakin sarki ya nannade ilimin kaddara daga halittunsa ya boye bai so ya bayyana musu ba wa nahahum an maramihi Allah ya hana mutane binciken ilimin kaddara a ce abinci ko me zai faru gobe ko me zai faru an jima Allah ya ɓoye ya kuma hana mutane su bincika kama ƙala ta'ala fi kitabihi kamar yadda Allah ta'ala yake faɗi a littafinsa da ya ce la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun shi Allah ba a tambayansa dangane da abin da ya aikata amma bayi kuma ana tambayansu dangane da abin da suka aikata kai ba za ka ce ma Allah don me ba amma kai Allah zai tambaye ka don me muna fahimta ku kai ba za ka ce ma Allah me yasa kaza ba saboda hakan kokarin bincike ne akan abin da Allah ya boye na sirrin kaddara Allah ya sa muna ganewa amma kai bawan Allah ne duk abin da ka aikata kuma Allah zai tambaye ka me yasa kai me yasa ba kai ba amma shi Allah ba a tambayin shi haka Allah ba a tambayin shi ba a ce Allah me yasa kaza god why why why why ba yi ma Allah wannan ba yi ma Allah wannan tambayar malam ya ce faman sa'ala lima fa'al duk wanda ya tambaya ya ce don me Allah ya aikata kaza me dalili faƙad radda hukmal kitab haƙiƙa ya maida hukuncin da Allah ya rubuta a littafin lauhul mahfuz wa man radda hukmal kitabi kana minal kafirin duk wanda ya tunkuɗe hukuncin da Allah ta'ala ya riga ya kaddara kuma ya zama cikin kafirai duk wanda ya tambayi Allah ya ce Allah don me me yasa kaza ya faru to kamar yana tuhumar Allah ne kenan yana so Allah ya bashi bayani don me ya masa kaza don me kaga ko duk wanda ya kai tumi ubangiji ya zama kafiri kenan ya fada cikin kafirai malam yace fa hadha jumlatu ma yahtaju ilayhi man huwa munawwarun qalbuhu min awliya illahi ta'ala wannan shine dunkulallen abin da ya kamata duk wanda Allah ya haska zuciya saka zuciyansa da haske na imani cikin waliyan Allah ya sani wa hiya darajatul rasikhina fil ilmi matakin da duk wani wanda ya tumbatsa ilimi yake kaiwa kenan shine kaddaran ubangiji ba a tambaya dan me ba kuma a ture ta ba kuma a kokarin cewa dole sai an binciko ta li'anna al-ilma ilmani domin ilimi nau'i biyu ne akwai ilmun fil khalqi mawjud akwai ilimin da Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da samuwansa a cikin halittu Allah ya tabbatar da akwai shi wa ilmun fil khalqi mafqudun akwai ilimin da kuma babu shi akwai ilimin da bayi sun san shi akwai ilimin da bayi ba su san shi ba shine ilmun fil khalqi mawjud wa ilmun fil khalqi mafqud malam sai yace fa inkarul ilmi al mawjudi kufr kai inkarin ilimin da yake samamme wadda Allah ya tabbatar da akwai shi kace babu shi wannan kafirci ne wadda'a'ul ilmil mafqudi kufrun kai iddi'a'in kasan ilimin da Allah ya ce ya ɓoye wannan kuma shi ma kafirci ne ilimi nau'i biyu ne akwai ilimin da Allah ya samar da shi cikin halittunsa akwai ilimin da kuma babu shi cikin halittun Allah ilimin da Allah ya samar ya ba ma bayinsa kai inkari ka ce babu shi wannan kafirci ne wadda kuma Allah ya ɓoye bai bar shi cikin halittunsa ba ka ce akwai shi kasan shi wannan kuma shi ma kafirci ne muna ganewa ku kamar mutum ya ce ya san ilimin gaibu ko ya san ilimin kaddara ko ya san me zai faru kaga wannan ilimi ne ɓoyayye to mutum ya yi iddi'a'in cewa ya san wannan kafirci ne ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود malam yace imani kuma baya tabbatuwa har sai in mutum ya karbi ilimin da yake samamme din ya yadda akwai shi sannan kuma ya bar neman ilimin da Allah bai samar da shi ba duk ilimin da Allah bai saukar da shi cikin mutane ba to karkace da ka neme shi wanda Allah ya saukar da shi cikin mutane to wannan kuma ka tabbatar da shi kuma duk abin da ya zo maka na ilimi ka karbe shi amma wadda Allah ya ɓoye to karkace za ka nemo shi karkace za ka nemo shi wannan shi ne abin da ya kamata mu sani ƙarƙashin abin da ya shafi ƙaddara ta ubangiji muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan imani ya mana albarka in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu daura kuma mu kara bayani akan wannan jawaban da malam ya kawo insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wallahu alam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am na'am akwai naturalist masu hasashen a za a yi ba za a yi kaza eh
ya yi
to masu hasashe hasashe cewa za a yi ruwa ko za a yi zafi ko za a yi sanyi kuma wani lokacin ya tabbata wani lokacin kuma ya zamana ya saba mu abin da suka faɗi to wannan yana ƙara tabbatar mana da ita maganar da malam ya kawo a nan cewa asalin ƙaddara sirrin Allah ce wannan ya sa wani lokacin in an hasaso Allah cikin ikonsa sai ya bari ya tabbata wani lokacin kuma in an hasaso Allah sai ya bari abinda aka hasaso din sai sabanin haka sai ya faru sai a yi hasashen za a yi zafi sai kuma a ga an yi sanyi sai a yi hasashen cewa za a yi ruwa Allah kuma sai ya ƙi ya yi ruwa saboda wannan sirri ne na Ubangiji to wannan duk abin da Allah ya buɗe ma bayinsa wadda suke iya gani to ya fita daga kaddara ta sirri kenan ya koma ilimi wanda yake maujudi wadda Allah ya ga dama ya samar ma mutane ai daidai yake da kamar mace tana da ciki asali me za ta haifa ai sirri ne amma Allah cikin ikonsa sai ya ga dama ya ba ma ya gutsira ma wasu daga cikin bayinsa ilimi ta yadda suke iya haskawa abinci ko menene a cikin cikin nata kuma a duk da haka duk a gama sa na'urar binciken wani lokacin in Allah ya so sai a ce namiji ne sai kuma Allah ya bada mace wannan ne duk a tabbatar maka cewa duk yadda dan adam ya kai iliminsa to dole sai ya samu tasgaro a wani waje sai ya samu sai ya samu tasgaro a wani gu to saboda haka wannan ilimin da ake binciko cewa a yi hasashen za a yi ruwa za a yi sanyi ko na abu makamancin haka ilimi ne wadda yake maujud wadda mutum musulmi ba zai yi inkarin wannan ilimin ya ce wai babu shi ba gaba ɗaya ilimi ne daga cikin ilimin ubangiji da ya gutsira ma wasu daga cikin bayansa sai dai idan an bincika kuma ya tabbata yadda aka bincika ɗin to wannan sai ya ƙara tabbatar maka da cewa ikon Allah da kuma irin fatahin da Allah ya yi ma bayi da irin girman kwakwalwan da Allah ya ga dama ya san marmosu cikin bayinsa sanda kuma aka samu tsaiko to sai ƙara tabbatar maka da girman Allah cewa duk kuma yadda ɗan adam ya kai to tare yake bayi cika goma saboda haka wannan ilimi ne wanda yake tabbatacce kuma musulmi baya inkarin shi sai dai baya kafa hujja da shi wajen kore kaddaran ubangiji ba kuma ya kafa hujja da shi wajen nuna cewa ai akwai wasu waɗanda ke iya binciko abin da Allah ya ɓoye dan in Allah ya ɓoye shi ba su isa su binciko shi ba Eh, in Allah ya ɓoye shi ba su isa su binciko shi ba saboda haka in kana ganin cewa ai in wani yana ganin cewa ai sun binciko abin da Allah ya ɓoye to tsaya tukunna su haska ka su binciko maka yaushe za ka yi kuɗi kaga wannan Allah ya ɓoye shi ko ba su sai su binciko shi ba wani daga cikinsu ya binciko maka yaushe zai mutu duk ba su sani ba saboda Allah ya ɓoye wannan to wannan kuma da Allah ya ga dama ya ɗan gutsura musu wani abu daga cikin iliminsa wani abu ne wadda yake nuna maka ikon Allah da kuma ƙaddaran Ubangiji. Daka abin da ya zo shi musulmi abin da ya zo masa na ilimi matukar wannan ilimin bai saba ma abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar cikin Qur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba to musulmi sai ya karba amma in ya ci karo da Qur'ani da sunna kuma sai a je shi a gefe wallahu alam saboda haka wannan ilimi ne tabbatacce kuma baya cin karo da cewa kaddara sirri ne na ubangiji dan duk abin da kaga Allah ya yaye ma bayi sun gano shi sun binciko shi to ya fita daga sirrin da Allah madaukakin sarki ya boye kenan wallahu almusta'an assalamu alaikum warahmatullahi